أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آه أما بعد شي gaba da karatu kuma fara karatunmu na littafin manzuma ta abu ishaq al-albiri abu ishaq al-albiri wanda wato yana cikin malaman da suka rayu karni kusan na hudu zuwa na biyar an gane ku don na ga ya rasu shekara ta 400 da da nawa ne da nawa ne da sittin da da sittin daidai ku aiwa to wadda wannan ƙasida mai baiti kusan 115 ya yi ta ne ga wani abubakar wanda zai iya zama ɗan shi ko kuma ya kasance ɗalibin shi zai iya zama abubakar ɗan haƙiƙi ne wasu kuma suka ce khayali ne kusan mawaƙa suna da alkhayalu shi'iri kawai sai ka ƙaddara ma ga wani nan kana magana da shi ko ma ka ƙaddara kana magana da wasu waɗanda ba mantukatu ba ne wanda ba ma sa magana kana magana da wani dutse ko kana magana da wata dabba ko wani abu makamancin haka yana cikin khayal na shi'ir an gane ko so wasu suka ce abubakar ɗin da yake ya ta ambatan shi cikin ƙasida ba mamaki ya zama ɗan shi ko kuma ya kasance ɗalibin shi amma dai ya nuna cewa yana sama da shi a shekaru da kuma yana da iko a kan shi wadda kasida ce da ta kunshi tunatar da mutum matsayi da darajar ilimi da kuma tuna mishi makomashi da kuma ya kasance a yari baci rayuwar shi musamman kuruciyar shi ya buɗe ta da wato ainihin wannan baiti don mu ji kuma samu ko goma kila بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا ساحي أري أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت تتفت فؤادك الأيام فتى kwanaki suna tarwatsa zuciyarka tarwatsawa fatta ya futtu ko fattata yufattitu shattata yushattitu farraka yufarriqu mazzaka yumazziqu bi ma'ana wato yau da gobe suna tarwatsa wato zuciyarka watan hitu jismaka sa'atu nahta lokuta awanni da mintuka da sakwanni su kuma suna ramar da jikinka ramarwa yau da gobe zuciyarka tana ƙara ƙeƙashewa yau da gobe jikinka da lafiyarka suna ƙara yin baya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq mace duk wanda muka tsawaita rayuwar shi to sai mun dinga tauye halittar shi sai mun dinga tauye halittar shi daga ƙarfi zuwa ga rauni Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan shayba wa tad'uka al-manun du'a sidq mutuwa tana kiranka kira na gaskiya kaga kira a nan gurin ma'ana tana kusantar ka tafiyar dole sai ta ta ko kuma manun ana nufin mala'ikan mutuwa sai amfani da mutuwa yana nufin wanda yake an wakilta shi da ɗaukar rai ala abin da yake kira ya sahi anta uridu anta yani ya sahibi wanga tarhimi ne wanda yana zuwa a cikin ismul munada al-ismul munada shi ake yin tarhimin shi ta kamar yadda annabi harun ya ce qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si asluhu yabna ummi sai ya haddafe ya unta idafa an gane ko su ce yabna umma wurin da annabi yake kiran na Aisha ce ya Aish Aish kaga sai ya goge ha'un niswa ko suna ce mata ta'un marbuba larabcin islamiyya amma ha at-ta'nis ce ha at-ta'nis ha'un ta mata ba ta'un ba ce shi yasa ai a ha'un ake tsayawa kanta ta ce Aisha ta ce Aishatu ba ce Aishat ko ta ce Aisha to wannan shi ake kira tarhim a goge ƙarshen suna saboda wata zarura ko saboda wani talɗifi ko wani abu makamancin haka to tana kira ya sahi ya kai sahibi na mutuwa ke ce ma ya kai mutumi na tunda za ta tafi da kai ka zama sahibinta anta uridu kai nake nufi anta kai din dai wannan at-tawkidul lafazi ke kai din ba wani ba kai ya haya kai nake nema mutuwa haka take cewa ba wa ka ɗauka wani can da kai ɗin take anta anta an gane wannan ko kowa kuma haka mutuwa ke neman shi araka tuhibbu irsan za ta khidri ina ganin kana son amarya wadda take ma'abociya khidr wadda ake mata bukka da take killace ta wancan lokaci mace in ta kai wasu shekaru to ba a barin ta kara zuba tana yawo ko a cikin gida sai a yi mata ɗakin ta daban a can ƙurya shine hadisin ummu atiya ko wato an tace annabi sallama ya umarce mu an nukhrij al huyyaba wa zawat al khudur lokacin idi mu fito da matan da suke haida da yan mata waɗanda suke da sun an ware musu ɗakunan su sune al'anisat a larabcin zamani mata manyan mata a gida to don haka kana son mace wadda aka killace ta yana nufin duniya ne fa ana ba wai macen hakikiya ba kana son amarya wadda take za ta hidirin ma'aboci ya lullubi yana nufin duniyar da abin da kake neman a killace yake ba lallai ba ka same shi dama burin mutum yana bayan ajalin shi haka annabi ya zana ya yi layi haka ya yi gida wato ainihin kamar kokona haka ko kuma murabba'i haka dogo ya zana sai ya mutum a tsakiya sai wasu ƙayoyi ƙayoyi wannan duniya ce wannan ajali ne ga shi ya taho ga burin shi shi kuma a wajen duniyar dan adam yana tafi yana so sai ya cimma burin shi wa'annan ƙayoyin musibin rayuwa ne yau da gobe in wannan ya same shi wannan ya kauce in musibin ba su kashe shi ba dai ga dai karshen ajalin shi to sannan ga burin shi kenan ba zai cimma burin ba zai mutu ba wanda zai mutu face yana da wani buri da bai cika ba abinda ake so kawai zama burin ka na alkhairi annabi ya bar duniya yana da wasu bururrukan shi da cikin bururrukan shi a kori yahudu da nasara daga jaziratul arab kuma hakan bai samu ba sai lokacin sayyidina umar a cikin burin annabi ba a fi usama wannan tawaga ta yaƙi da usama ya jagoranta za a tafi a yaƙin romawa a shi ma burin bai cika ba har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka waɗannan burace burace ne na kirki burin ka ya zama na alkhairi to shine duniyar za ta fidiri ma ya lullubi ce abinda kake neman ya sha makantu daga gare a batta balaka hal akiyasu batta masu wayo su ne akiyas jami'in alkais masu wayo sun mata saki na wato har abada shine abatta talaka hal akiyasu batta masu wayo sun mata sakin da babu komi batta yankake ce batta ya buttu batta ne ani kafa a ya fa'u kafa'an to akan ce abdalaku a ce wannan wato mata mabtuta ce ma'ana an mata saki ba'i wanda babu komi saki da babu kome shine ko dai saki na uku bacewa saki uku ko kace saki uku akwai sabani saki uku a kalma ɗaya ko a lokaci ɗaya zance mafi inganci saki ɗaya ne an gane ku amma saki na uku an yi ɗaya an maida ta an ƙara wani an maida ta an ƙara wani wa in tsallaka fala ta hillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan ghaira ko khulu'i khulu'i ma mabtuta ce makhlu'a can da ta fanshi kanta ta biya kuɗi ta fanshi kanta daga mijinta kuma ya ce ya dawo da ita babu hikima kenan ko fashi an gano wannan auren bai cika wani sharaɗi ba ko kuma ya karya wani rukuni ana aure an gano cewa lokacin da aka yi cikin idda wani abu makamancin haka to da an warware auren ba saki ba ne shi ma fasko ne daga wannan ita ma mabtuta ce to masu wayau duniya sun mata saki uku ita wannan babu zancen saki sunni ko bidi a kalma ɗaya ma sai kai mata duniya ba ya mata saki uku a kalma ɗaya babu laifi to sun mata saki na yankacce sana muddahara kana kwana a tsawon zamaninka ba na nufin kullum kana kwance ka rufe ido kana bacci ba kwana gafala ka gafala cikin rayuwarka ba kai ba ya kai bane ba faɗakake bane ba wai haka kai can ka fi ghafirin cikin shimfiɗa mai taushi da zai iya ɗaukan shimfiɗa hissiya ko ma'anawiya biha hatta idza min tattabaka kana cikin wannan shimfidar ba kwatsam sai san da zaka mutu sannan sai ka farka sai mutuwa ta zo sannan ka fadaka ka gane ashe kayi kuskure ashe kayi ba daidai ba yasa Allah subhanahu wataala ce hatta idza ja'ahum ja'a ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un har sai da mutuwa ta zo ma ɗayansa sai ce ya Allah amai da mu duniya la'alli a'mala a'malu salihan fi ma taraktu wala Allah ko na yi aiki na kware cikin abin da na bari na na sanab na umarnin da aka yi min na ki to kila in na koma duniya in gyara Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailu kawai dai gayye an riga lokaci yayi ya mutu yayi sake yana ta shirme har sai da mutuwa ta faɗo mishi to sai ya ce kuma yana nadama fakam za anta makhdu'un wa hatta kam wannan wato ikhbariya ce ba kam ce istifahaniya kuma kam ce kammiya ba kaifiya ba wato ta nuna adadin yawa fakam za anta makhdu'un wa hatta ma'ana ai ka jima kana yaudaruwa ka kasance cikin yaudarar kanka sosai wa hatta mata sai yaushe ne la tar'awi anha ba za ka bar waga duniya ba wa hatta sai yaushe kaga shi ma tawkili ne lafi har sai yaushe ne la tar'awi al-irtiwa' shine ar-ruju' an ad-dalal har yaushe ne za ka bar saban Allah da kake sai yaushe sai yaushe kaga wannan tambaya akwai nau'i na inkari da zargi a ciki me yasa kake cikin saban Allah ba za ka bar shi ba har yanzu to sai yaushe za ka tuba ya sami akhbar ya ce wala ya kulu hatta ya hadi ni Allah fa innahu min alamati shiqa'i wal khidlan wa tamsil basir kar mutun ya ce ni bazan tuba ba hatta ya hadi ni Allah sai Allah ya shirye mu tukunna ya ce to wannan yana daga cikin alamar tabewa da rashin rabo da toshewar basira mai hankali shi rige rige gaggawa yake ya ga ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ababakirin daga nan nida'i ne sai aka goge harfin nida yani ya ababakirin dama gurin nida'i idan jumla ta kasu shubhu jumla musamman in ya kasance mudafin da mudafin ilai to akan mawa mudaf din nasaba ta ce ya ababakirin ya sahibal baiti an gane ba za ce ya sahibu ko ya sahibi ba to ya ababakar yake asali haba abubakarin da'autuka ina kiranka zuwa ga gyara addini da zai faɗi me yake kira shi zuwa gare shi ina kiranka lau ajabta inda ka amsa kirana zuwa ga me ila ma fihi hazzuka ina kiranka zuwa ga abinda rabonka yake ciki lau aqalta inda zaka fahimta ka hankalta abinda kana da rabo a cikin shi nake kiranka da Allah ya raba ya ba kowa ina kiranka ka zo ka cimma rabanka menene abin ila ilmin takunu bihi imama ina kiranka zuwa ga samun ilimi wanda da wannan ilimin zaka zama jagora zaka zama shugaba muta'an abin yi mai biyayya in nahaita wa in amarta a lokacin da kai umarni ko lokacin da kai hani so da an san kana da ilimi malamai su ne suke su ne fitulu waɗanda suke haskaka mawa al'umma fa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi Allah ya ce ni ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منه ما لميكين سوني وند أكي مبيئي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ألا يأتق درجا وتعينهم ما لمي وفضل العالم على العابد كفضل البدر لي... القمر ليلة البدر على سائر الكواكب jimin zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi to ilimi shine zai zama to jagora ra'aytu al-ilma sahibuhu sharif walau waladatu aba'ul li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawm al-kiram wa yattabi'unahu fi kulli amrin aw fi kulli qawlin kara'i ad-da'ni kara'i ad-da'ni tatba'uhu siwam malamai haka mutane ke musu biyayya kamar yadda ka san makiyayi in ya kira dabbobi suna bin shi to haka mai ilimi yake a cikin a cikin al'umma ko da dan karamin gida ne ko da ko da dan karamin gida ne al-ilmu yarfa'u baital la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wash sharaf ilimi kenan to shine zaka zama jagora saboda wannan wato ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka za a dinga maka biyayya inda kai hani da lokacin da kai umar wa yajlu ma bi ainika min ghishaha abinda ke idanka na yana da yake hana ka ganin gaskiya to zai kwarame jala'ul ainaini fi muhakamati al-ahmadin sunan littafin alusi kaga al-jala'u shine yayewa wa yajlu yani yankashif ma bi ainika min ghishaha abinda ke idanka na yana da gumubi da sarkakiya baka ganin gaskiya in kana da ilimi sai wannan yana sai ta bude sai wannan duhun ya wanye sai ya zama kana gani da kyau wa yahdika tariqa shi ilimi zai shiryatar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya idza dalalta idan ka bace haka ilimi shine shine furqani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'al lakum furqanan tamshuna bi waja'al lahum furqanan nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum to nur din shine shine ilimi jal imam sa'id da ibnu kathir hakan nan ya fada a karkashin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum yukaffir ankum sayyi'atikum Raka ilimi shine furkan, shine hujja, shine mizani, shine ma'auni, shine wato ainihin abin sikeli na auna tsakanin daidai da abin da ba daidai. Shi jahili kowa zai iya kwasa shi, yasa Allah ya kamanta mushiriki da cewa kamar wani karmami ne da ya faɗo daga sama, ka ta tsairu au tahwi bihin rihu fi makanin sahih. Don haka a iska ta kwashe shi ko wato tsuntsu ya ɗibe shi inda ya ga dama iska ta kai shi guri mai nisa to haka jahili yake a rayuwa kowane batacce zai ja shi saboda bai san ba ya ake kafa dalili akan hukunci to malami ko ɗalibin ilimi shike da ido shike da wato ainihin basirar da zai iya tantance daidai da abin da ba daidai ba wa tahmilu minhu fi nadika tajan da wannan ilimin ne za ka karbi kambu na girma ko hula ta sarauta a cikin 'yan fadarka ko 'yan majalisarka wata hamilu minhu wato za ka ɗauka minhu min ilmi daga ilimin da kake da shi fi na dika yani jama'atak allazi na tajlisu ma'ahu tajan sai ka ɗauki wato kambu na sarauta hula ta mulki kai ne za ka zama babba a cikinsu kai ne za ka zama babba a cikinsu wanda imamu shafi'i yake faɗa akan darajar ilimi a cikin baitukansa yake cewa la'alla yawman in hadarta bi majalisin kunta ra'isa wa fakhra dhaka al-majlis wata ran da ana raina ka to in ka koyi ilimi ka koyi ilimi in aka zo wata rana to an tarra'i kuntar ra'isa kai ne zaka zama shugaba a majalisa wa fakhra dhaka almajlis kai ne abun alfahari ranar da baka zo ba gurin ba zai yi dadi ba amma in kana nan to kai ne shugaba in gaddama ake sai a ce ustaz ko ba haka ba ko da sun fika shekaru sun fika wayewa ta duniya amma sun sallama saboda sun san kafi su ilimi kafi su sanin Allah kafi su sanin addinin Allah subhanahu wataala ina fata an gane wannan shine wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamala ilimi zai maka kwalliya da kyawu idza arita in ka tsiraita in baka da tufafin kirki ma ko da kayanka yagagu ne ko kayanka tsofaffi ne ko ba masu daraja ba in kana da ilimi shi zai maka tufafi wancan ya son ya gezna amma tsirara yake idakta rabta in ka wato ainihin kasance cikin kama wadda take mummuna ikhtaraba zahiruhu ko mazharuhu ana zama tufafin shi ba su da kyau rubabbu ne ko idza arita in ka zama tsirara to ilimi shi zai maka kwalliya da kyau ko kuma idza ikhtarabta in ba kai shiga mai kyau ba ka sanya tsofaffin kaya ya gagu ya mutsatsu kila kaya haɗi da bauta ba don wato ƙazanta ba don baka da hali baka da shi to ilimi sai ya maka sutura ta ta kirki yanzu mala abakar gumi ana tsamanin kayan shi in sun yi wuta su kala biyar in sun kai ko ba haka ba amma ilimi wato kasahu jamala kasahu jamala wanda ke sanya wanda ba sa maimaita kaya in sun sa an manta da su amma an bata malam yana ne kuma ko a lokacin in yi magana tashi ake karba a yi watsi da taso wani gurin ma ba su isa ba ma su yi magana duk da dukiya da matsayi da mukamin da akai da ma ilimin da suke da shi amma da yake ba irin na su malam ba ilimi ne wanda na hasibuhu wallahu hasibu daga zuci ne abin da dan Allah ake wala nuzaki ala Allah ya فذاك ويكسوك الجمال إذا عليت ينالك نفعه ما دمت حيا amfanin ilimin zai dinga riskar ka inda kana raye kana raye kana karantarwa lada na samun ka wa yabqa dhikruhu laka in zahabta bayan ka tafi ka bar duniya kuma yabo da za a yi maka akan wannan ilimin shi kuma yana nan azzikru da ma'anar madiha yabonka da za a dinga yi yana nan kullun ka ji ana ta al-bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito abu dawud ya ruwaito ibnu taymiya ya ibnu al-qayyim ibnu hazm kai ka ce zaka waiga ka gansu sun tafi amma an fatan su bai dusa shi ba haka mun malaman mu na baya baya su ma wanda suke sun karantar da al'umma a cikin kasussuka ne usmalan abubakar gumi usmalan jafar a rubuce rubuce ne a wato nasihohi ne da kaza daga ambatansu baya yankewa kullum ana ambatansu ana yabansu kuma ilimi na cikin sadakar jariya da mai sallama ya ambata cewa idan ma tabnu adama kafa an wa amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la ka karantar da ilimi wato ambatanka ba zai taba yankewa ba Allah ya san wa yabqa zukhru ajiya ajiyar da ya yi da ilimin nan za ta ci gaba da wanzuwa ko da ko ya tafi. Allahu